الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم sha uku ga watan uku shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda ya dace da sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna darasi na shida a cikin suratul anbiya wanda yau da taimakon allah za mu tashi a aya ta arba'in da hudu aya ta arba'in da hudu a cikin sura ɗin بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر بسم الله الرحمن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون cikin tattaunawa da muke a cikin wannan sura surar anbiya Allah ya yi ta mana bayani dangane da ni'imomin da ya yi wa banu Isra'il yanzu ayoyin da za mu karanta kuma suna ƙara yi mana bayani ne dangane da wata ni'imar ta daban wato da Allah ya yi musu su banu Isra'ila amma ba su iya yi wa Allah godiya ba wannan zargi ne ga duk wanda Allah madaukin sarki ya ba shi ni'ima amma bai gode wa Allah ba Allah ya baka lafiya baka yi wa Allah godiya ba ya baka abinci baka yi wa Allah godiya ba ya baka mulki baka yi wa Allah godiya ba ya baka sarauta ya baka wadata ya rufa maka asiri ya mai da kai musulmi amma baka iya buɗe baki ka ce alhamdulillah ba kuma baka iya zuwa kai kyautata ibada ka bi Allah ba Allah zai iya barin ka cikin ni'ima ya tsawaita rayuwarka amma baka yi masa godiya sai ya zamanto rayuwarka tana cikin tawaya da asara Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama karka waiwaici waɗannan mutane kwata-kwata karka lura da sha'aninsu su mushrikai ne alladhi na a'radu an dhikri rabbihim sun kau da kai dangane da ambaton ubangijinsu suna raya cewa ai gumakan da suke bauta mawa su suke amfanar da su su suke cutar da su Allah tabaraka ta'ala ya ce mu ne masu kula da su da daddare mu ne masu kula da su da rana kuma mun jiyar da su daɗi da su da iyayensu da kakanninsu kafin mu jiyar da kowa daɗi mun ba su muta'ul hayatin duniya jin daɗin rayuwar duniya mun ba waɗannan kafirai har sai da muka tsawaita musu rayuwa fi rakha'in wa ni'matin cikin yalwa cikin ni'ima muka tsawaita musu rayuwa kamar ya muka tsawaita musu rayuwa muka ba su nisan kwana kenan amma duk da haka mai kun su yi wa Allah godiya wannan din ta sa kawai sai kuma girman kai da ci gaba da kafirci da fada da musulunci za mu kama su a lokacin da ya dace lokacin da muka ga ya kamata mu halakar da su akhza azizin muqtadir abinda muka ba su na ni'ima mun yi musu ne a bisa wato istidraj kamar yaki maimai kenan mun ba su ne wato don mu gwada su mu cafke su Allah ya ce bal matta'ana haula'i wa abahum bari dai mun jiyar da waɗannan kafirai mun jiyar da su daɗi kalmar matta'ana tana nufin wato daga almata'a ne matta'ana haula'i kuffar wa abahum mun jiyar da su waɗannan kafirai da kuma 'ya'yansu ga baki ɗaya a wannan duniya muka jinkirta musu lokaci muka ba su ni'ima hatta tsala alaihim al'umur har sai da shekarunsu suka tsawaita imtadda bihim zamanu zamani yayi tsawo ba sa mutuwa sai suka rudu da wannan dadewa da suke a duniya yau gashi sun zama abun tarihi afala yarawna anna na'ti al-arda nanqusuha min atrafiha yanzu ba sa gani muna zuwa ma ƙasa muna tauye ta ta gefensa ma nan kusumin atrafin mushrikina abinda ake nufi muna ciccirarsu ta gefe-gefe mushirkan muna ta ɗauke manyan muna ta ɗauke ya'yan muna ɗauke kaza muna ta cirarsu an cire wannan ya mutu an ɗauke wannan ya mutu suna ta mutuwa Allah yana ta haifar da kuma musulmi muminai suna ta imani abinda ake nufi manyansu suna mutuwa Allah kuma ya tayar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi dama wa fataha diyar shirk ya buɗe gari na shirka afahumul ghalibun to Allah ya ce yanzu su din su ne masu rinjaye ne ko mu ne masu rinjaye su waye masu rinjaye tsakanin mu da su inji Allah tabaraka ta'ala abinda ake nufi afala yanzuru haula'il mushrikin alladhina kadzabu ka ya muhammad yanzu su waɗannan mushirkai waɗanda suka karyata ka ya kai muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba sa gani da idansu irin abin da yake faruwa a kansu da wasunsu waɗanda suka karyata manzannin allah kafin zuwa su sannan kuma ba sa gani yadda muke naɗe ƙasa kamar ya muke naɗe ƙasa muke ɗaɗɗauke wasu a cikinsu wasu malamai suka ce abinda ake nufi shine nan usuha min atrafiha ɗauki rayukan wasu da ake ta yi kamar ana tauye su ne ko ana tauye ƙasar ce ga baki ɗaya da ƙarshe Allah ya ce galaba tana gare mu mu ne masu rinjaye fi yawmin min al-ayyam za mu yi rinjaye akan waɗanda suka tsare ta annabi albishirin ku ya musulmi ku ne da rinjaye akan waɗanda suke kafirai innamal ghalabatu waz zafar wa husnul aqiba liman amana bir rusuli wa saddaqahum wanda ya imani da manzo ko manzanni ya gaskata su shine zai samu rabota imam ibn kasir yayi nuni akan wannan aya yayi bayani cikin tafsirin sa yace afala ya'tabiruna bi nasrillahi li awliyaihi ala adaihi yanzu waɗannan mushrikai ba sa lura da irin nasarar da Allah yake bawa masoyansa waliyansa suke yin rinjaye akan abokanan gaba wa ihlakihil umamil mukaddibati ya Allah da yadda Allah ya ta halakar da al'ummomi da suka karyata manzanni wal qurab zalima da alƙaryoyi azzalimai wa inja'ihi li ibadihi almu'minina da kuma yanda ainihin wato yake kubutar da tseratar da bayansa mu'minai afahumul ghalibun to waɗannan su ne za su yi nasara ko mu inji Allah su ne asfalun su ne a ƙasa su ne al'aksarun su ne al'arzalun su ne cozartattu su ne wulakantattu su ne waɗanda suka yi hasara manzo Allah kuma shi ne mai nasara daga cikin ma'anar nan usuha min atrafiha malamai suka ce naqsu ardil kufri wa daril harbi tauye garin kafirci da inda ake yaƙi mana inda kafirai suke ake yaƙi Allah ya ba wa musulunci ƙarfi to shine ma'anan nan usuha min atrafiha muna tauye su musulunci yana mamaye su yanzu misali kyakkyawan fassarar afala ya rauna anna na'atil arda nan usuha min atrafiha a yanzu haka amerika akwai cocin da take ta fi shekara ɗaruruka barkatai babbar coci ce ta zama masallaci ga hoton cross ɗin a da a shekarun coci fa da duk wani babban arni a nan yake amma wallahi ina gaya muku yanzu ta dawo masallaci an ciccire cross ɗin an ciccire kujerun an shimfiɗa kafet ana rangada kiran sallah a ciki afala ya rauna anna na'atil arda nanqusuha min atrafiha afahumul ghalibuna duk da haka su ne da rinjaye ko mu ne da rinjaye a yanzu haka a kasashen turai babu addinin da yake rapid growth yake ci gaba da wuri irin addinin musulunci wani babban mutum yake je mu yace malam a cikin sojojin America yanzu zaka dade fa baka gama irga musulmi ba a cikin su sojan America musulmi mai sallah sojan America musulmi mai sallah akwai masu sallah a cikin 'yan sandan America akwai masu sallah ba addinin da yake karkuwa a America Ingila da sauran kasashen turawan nan wallahi irin addinin musulunci suna danne shi yana haɓaka nan gaba za a zo insha Allah akwai lokacin da manya-manyan mukamai a ƙasashen nan na Amerika Ingila da ina ne wallahi musulmi sai sun rike afala ya rauna anna na'ti al-arda nanqusuha min atrafiha afahumul ghalibun ka kawo mun dubu ta ƙasa da ka sani mun yadda ana cutar da addini ana tauye addini ana wulakantar da addini ana tozartar da addini ana yi wa addini cin kashi amma kuma babu addinin da yake ci gaba irin musulunci sai ga wani babban fajiri sai ka an ce ya musulunta wani babban mutum ya turo min wani kilif yana bayani cewa a cikin sojojin amerika wani kwamanda baya son sojoji musulunci ya ce yaƙe-yaƙen nan da ake tura su ƙasashen musulmi su je su ta kashe musulmi kafin su dawo sai ka ga da yawa kuma suna ta musulunta haka suke musulunta abin mamaki saboda su suka san me suke gani a yaƙin da suke zuwa suke nam su suke da midiya su suke da ƙarfi suke da bama-bamai suke da kayan yaƙi amma allah ya san kudarsu da suke ɗanɗanawa da kuma irin yadda suke ganin zahirin gaskiya yadda yake gudana wannan ta sa wasu ke imani shi bature galiban ya fi yadda da abu in yi probin dinsa physically ya ga abu aikace ya ga gaskiya to yakan yi imani yanzu ya ce wata rana suka je suka cire injin wata mota gaba daya injin mota da suka kwakwale shi gaba daya sai aka kira wani sojan musulmi sai aka ce kai ba kana cewa kana da Allah ba to ga wata mota can ka je da kai da Allah naka ku tayar da ita ka ɗauko mana ita daga can ka da gyara mata falkin shi bai san me ya faru ba sojan musulmin nan ya karbi makullan nan yayi bismillah ya shiga motar nan ya sa makulli yana ambaton Allah yana yin ki kawai sai ta dauka wannan magana duk duniya aka yada ta mota ta tashi ya mata ki ba fa inji abun mamaki kai ka ce ƙarya ne wallahi amma daga gurin su ya fito ka duba ƙarfin Allah duba ikon Allah me yin abin da ya ga dama inna Allah ala kulli shay'in qadir su sauran sojojin musulmi wanda ba musulmi ba sun san motar nan ba indiya a cikinta malam ya tashi motar nan shi ba mai san ba injin ba ya yi mata ribas ya je gyara fakin ɗinta ya dawo sai ya gada an yi tagogi me ya faru aka ce mai gashi ai sai faɗi ya sujjada ya kafa goshinsa a ƙasar wani a fala ya rauna an na na a ce arda na kusu min a tsarafiya a fahimar galibun a lokacin ma wasu suka yi ta musulunta wannan yana nan malam is rampant ya yazo ana nunawa wani sirri ne da ba sa so a sani akwai misalai bila adadin bila adadin na gaya maka da suke faruwa ana yakar musulunci ana fada da shi amma Allah yana ciyar da shi gaba to wannan yana daga cikin ma'anar ba kwa ganin muna zuwa mu kasa muna tauye ta ta bangaren ta ma'ana muna ba musulmi nasara muna tauye kafirai Allah ka ƙara mana galaba ma'ana laisu humul ladina yaglibuna jundana kafirai ba su ne za su yi rinjaye akan mu ba wa inna ma jundana humul ghalibun lalle waɗanda suke rundunar mu su ne masu masu yin rinjaye insha Allah Imam al-Alusi shi ma yayi tafsirin wannan aya yace na'atil arda yace ana nufin ardul kafarati nanqusuha min atrafiha bi taslit al-muslimin alaiha muna sanya musulmi su yi galaba da rinjaye su samu abin da za su samu na ganima a fahimul galibuna yanzu su suna tunanin su za su rinjaye annabi ko addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yanzu daga cikin abin da suke yi wai tunanin da suke yi shi ma wani turo mu sun ce sun lura tausayi na tsakanin ɗa da uba da musulunci yake da shi yakan hana su yi nasara in sun yi niyyar kashe mutane ko ta'addanci a wasu ƙasashe a sojojinsu nono ɗinnan da mace take ɗauka tana ba wa yaro yana da tasiri matuƙar musulmi ne kai koma ba musulmi ba akwai wani nau'i na tausayi da mutum yake tasirantuwa da shi in ba ku gane ba tausayin uwa da take iya shayar da yaro ta yi haƙuri da shi ya ta kuka ya ta abuwa tana mai wannan tausayin to wannan tausayin yana affectin shi kansa yaron in ya tashi to zai ga yana da tausayi ba zai yi wani abin na rashin mutunci ba wannan ko musulmi yake ko ba musulmi ba amma musulmi tausayin ya fi rinjaye saboda karuwar musulunci a ciki to suna tura sojojin su musu aiki akan kasashe na musulmi ko su yi ta'addanci ko na makamancin wannan to suna gani effects negative effects na abin da suke so baya samuwa to shi ne suke so za su rinka yin wasu mutane irin 'ya'yan kwalba din nan ana cewa wai wai magales magales a samu ɗan da bai da uwa bai da uba ya sanya suke yi na'urori ne sun yi su za a fara yin su an yi experiment din har an nuna hotonsu wani wuri ne suka yi afon tashi wani wuri ne suka yi malam suka sanya na'urori sai su je su sayo maniyin kakai a titi sai su sayi maniyin wata mace a titi sai ya suka yi sai su je su haɗa maniyin namijin nan da mace in suka haɗa shi a cikin na'ura yana tashi yana yin waɗannan watanni ana taimai duk abin da za a yi mai har ya zama mutum daman yana iya faruwa ana iya ɗaukan maniyin kai da maniyin wannan a haɗa su yi bayar da mutum idan ana so a haife shi sai a samu wata mace sai a mata allura a tusa masa cikin sai ta ɗauke shi sai ta haife shi sai a biya ta kudin kawai ita kawai wannan dakon ɗan za ta yi amma ba ɗanta ba maniyin wani ne maniyin wata ne ko maniyin ta ita a sayo kuma maniyin wani so ɗan yana ana haifansa to shikenan za a rinka kula da shi ana ba shi madara an sa shi a kwalba ana masa kaza ɗan kwalba dai kawai to idan ya tashi bai da uwar da ta shayar da shi kuma bai da uba so nan maganar tausayin da tunanin yana da uwa ko yana da uba zai yi wani rashin mutunci ko yana tsoron in ya mutu a ya bar uwarsa ya bar ubansa kaga babu shine mother less din a child without mother and father yaro ya rayu bai da uwa bai da uba to waɗannan idan sun girma su ne 'yan amerika wasu da ubansu amerika ce su komai za su iya yi kuma idan an kashe su babu wata diyyar da za a ba wa iyayensu saboda su amerika ce ta haife su to kuma za a iya tura su je su aikata duk abin da za su aikata a ko'ina ne ba sa tunatowa suke da shi ina fata ana fahimta za a iya yin kuma wata illa da za a yi musu bara masu haihuwa don ko yanzu akwai abubuwan da za a yi maka tun kana yaro ana tafiya da kai za ka zo girma ya kama kalla ba ka haihuwa don mace mutum zai iya zuwa a wuri mace ya je ya biya bukatar su sha'awa amma bai zai haihuwa shi yasa wasu likitoci da wata ran aka tura su je su yi bincike akan polio sun faɗa kuma kowa ya san an tura su suka ce a matsayin iliminsu akwai wanda ya kai profesa akan harkar ya ce ba zai ha'inci al'ummarsa ya rantsuwa ya ce wallahi wannan allurar da ake takura wa mutane su je su yi ta akwai tasirin nan gaba ana so a rage wa musulmi yawa zai iya illata mutum ko illata yara tasirin ya hana su haihuwa nan gaba yanzu ba yanzu bane illar saboda kun yi yawa an ce ku daina haihuwa kunki an ce ku daina ƙara mata kunki an ce ku daina kaza kunki an ce ku daina kaza kunki an ce kun yi yawa maganin ku shi yasa kuna da sakaci ake zo ake ɗebe yayan ku so za su bi hanyoyin da za su bi su rage ku wani bincike suke suka zo suka faɗa daga baya aka tura wasu kuma suka je suka yi aka biya su suka je suka yi nasu binciken kuma don su ci karo da wannan saboda a samu dai rabuwar kai har aka yi ta bin waɗanda duk aka ji sun ta wannan magana aka ta kakkame su yawa ni ma Allah kiyaye Allah kiyaye mu don har da ku za a zo a hada a ce ka san taba foliyawa kasan nan fa tashi hankali kudi suke kashe mata na fitina ku duba wani abin da nake so ku gane ku duba yadda sauro yake kashe cizon sauro don allah mana sauro mutum nawa ya kai ya kai lahira malaria muguwar malaria amma mutanen nan in san mu suke saboda allah me yasa ba su turo mana taimako suka sa ake bin mu ana ce mana alluran da za a kashe malaria ba why dole sai polio din dauki yara 'yan mata suna bi gida-gida sai an soka maka allurar nan ko sai an soka wa 'ya'yanka Allah ya taimake mu mun girma dai ba za a ce sai an mana ba amma 'ya'yanka sai an ji an maka wanda sai an maka wane ne da sauransu abun tambaya ne wadda har yanzu ba su ba da ansa ba wanda ƙananan ƙasashe wanda ba su kai Najeriya ba sun yi total eradication na malaria sun gama da malaria yanzu ko ko ƙasashe da kake gani kamar irin rasha an ce rashi sun taba faɗa cewa inda najeriya za ta yadda da za su iya maganin beraye na akwai wai beraye da sauraye zan zo magana beran ma don beran ma ya dame mu muna da berayen allah muna da berayen mutane da yayyen su gafiyoyi da su ma zan zo kansu wato malam inda suka ci gaba kasan me suke yi wani sauran suke yi abin mamaki shi kuma abincinsa wannan sauran da yake cizon mu din da haka sai suka yi sai suka sake su yaya suke yin su Allahu alam shi kuma in ya gani wannan sauro duk inda yake kanshin sa sai bi shi ya cinye shi da haka suka yi eradicating din sauro kwata kwata ba su da sauro amma asalin sauro ya kamata a same shi a kowace ƙasa ai wasu kuma allurai suke wasu kuma feshi suke yi sun fi ƙarfin kwatocinsu sun fi ƙarfin kazaɗinsu sun fi ƙarfin gurin ciyawarsu ana bi motoci ana hayaƙi ana kaza idan an ɗauki mataki shekara ɗaya shekara biyu za a neme shi ma gaba ɗaya a rasa wasu kuma wani abu suke yi in dai zai rayu a wannan ƙasar zai yi numfashi ci sauran daman kwana talatin kawai yake a duniya to ana haifansa da ya sha iskar to ba zai yi tasiri ba wannan sinadarin da zai zo ya cije ka ya sa ka ciwon malaria sun kashe shi gaba ɗaya yanzu ko nan kasar masar malam ba san malaria ba wallahi malam yaro na yaje yana karatu a can yaje kama zazzabi ai yana zuwa suna kai shi asibiti malam da yan sanda aka je aka aka abin da aka ce ina passport ɗinka suka kwace passport ɗinsa aka je aka sa shi wani gurin da ba a isa a je a gan shi ba sai lokaci kaza da kaza wallahi malaria malaria bala'i malaria yadda ka san ci- ko ciwon aids ya fi ta sauki za su aje ka in shekara za ka yi a asibitin nan suna maka treatment sai sun gama kashe ta kuma ko kuma ba za ka biya ba saboda su ba su samu ciwon malaria ba dan da sun ganta bako ne kawo musu yanzu a ta saudiya irin yanzu entry visa da ake wa mutane sai an je an maka gwajin malaria inda malaria ba za ka shiga kasar su ba sun fi karfinta to malin shahid ku yi haƙuri na ɗan shiga muku wani bayani idan har ana so a taimake mu ne me yasa ba za a tabin waɗannan ma'aikata ana ba su maganin malaria na ana ba sai dai a je a kawo maganin net sai a zo ana rabawa wasu masu sace su zo suna sayarwa shi ba net ɗin ba kashe sauran da ba sai dai ka shiga duk uban zafi kana cikin wannan net ɗin, kana cikin keji ya kace kaza wai shine wannan taimakon da za a yi mana na'am in sauran alaran ma ce wani lokacin sauran mugunta ya shiga ku haɗu tare da shi a ciki ya yi ta cizon ka guda ɗaya sai hana ka bacci amma an dage a ci akan polio ana ta program akan polio in an ji wani malami ya magana akan polio za a zo a nade shi in an ji wani ya magana akan polio da sauransu To Allah dai raba mu da musifa ya Allah duk wanda yake nufin mu da makirci Allah kada ka bashi nasara ya Allah idan sun samu mun yi wani abu Allah ka kashe burinsu da bukatarsu a kanmu ya Allah haka suke tura wannan duk abin da za su yi maka na taimako wallahi tallahi malam suna da wani benefit a kai Allah yanzu ba ga mai dubu nan sun- suna ta kawo taimako ba ana cewa taimakon yan gudun hijira taimakon kaza amma ku je ku bincika me suke yi kafurtar da yaran suke yi su ba su taimako su mai da su kirista su ba su taimako su sace su fitar da su daga kasar su je su mai da su arna su mai da su yahudawa su gina su akan wasu al'adu marasa kyau sun je sun gina gidaje gidajen da daga nan zuwa shekara talatin ba za su ba za su yi shi ba shiri suke sosai saboda sun san harka ba za ta kare ba suna da manufa so a dukkan wannan abun da ake yi wa tatwiqil islam ana kokarin a matsayi musulunci wallahi Allah ya ce wa inna jundana lahumul ghalibun ba mu ba daga mu bane daga Allah ne yawwa duk wanda yake nufin mai sallah da sharri to ya dauki aiki na wahala insha Allah musulmi su ne da rinjaye insha Allah musulmi su ne da galaba kuma mu ma alhamdulillah ku tsaya ku yi lissafi kafin ka ji musulmi ya ridda nawa suke musulunta kawai na baku simple calculation kafin ka ji mun fita wani ya fita a cikinmu za ka daɗe amma masu shigowa fa kullum suna shigowa su ta shigowa har ma da rashin kulawa da su da ake ma wasu masu koma zuwa a fala ya rauna anna na a cil arda nan usuha min atrafiha a kahumul ghalibun yanzu wani ya isa ya kwate- kwatanta yawan karnuka da tumaki ko yawan yawan aladu da tumaki ai tumaki da awaki sun fi yawa ai karnuka ma ba su da yawa to Allah madaukakin sarki ya yi alkawarin taimakon addininsu ko wani baya su kun fahimce ni so ba su ne da galaba ba insha Allah mu ne da galaba kuma mu ne da rinjaye to sai Allah ya ce mu kuma
قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين Allah yake cewa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu inna ma unzirukum bil wahyi ni ina tsoratar da ku ne da alqur'ani unzirukum ukhawifukum bil wahyi bil qur'an ina muku wa'azi ne da alqur'ani ina faɗakar da ku ne da alqur'ani ku yi imani da alqur'ani wala yasma'u summu du'a a kirar ibn amir a bittani wala tasma'u summu addu'a ko tusma'u ko tusmi'u بضم التاء وكسر الميم ولا تسمع ثم الدعاء ثم تسمع ثم زي زمان كنا هنا جعل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كما أنا مجانا نيدا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم وسكم سك كرنتا وتبليا ولا يسمع بفتح بالياء وفتحها وفتح الميم كنا سمكما يسمع سم wannan kuma tusmi'u summa addu'a idan ma yanzaru ba za ka ji yadda ainihin wato kurma kira ba lokacin da ake tsoratar da su idan ma yanzaru na ake tsoratar da su ba za ka iya jiyar da shi ba ko kuma ka ce kurma baya jin kira idan ka ce wala tusmi'u summa du'a sai ka ce ba za ka iya jiyar da kurma kira ba lokacin da ake tsoratar da shi Allah kamar an sifanta kafiran su kurame ne ba sa jin wa'azi kamar yadda kurma baya jin magana ko kuma ka ce wala yasma'u summu addu'a shi kurma baya jin kira idan ma yin zaro da lokacin da ake tsoratar da shi al'inzar tsoratar wa takwif to wani shine fasarar guda guda biyu wannan aya ta misalta mana cewa duk wanda ya zama kafiri kunnansa a dode yake yadda ka san kurma baya ji to da mun mutum ma kai mai wa'azi ya ji ma bata mata so ba to shine suke cewa musulmin da ya sifantu da sifar ayi wa'azi baya masa tasiri baya ji to baya da bambanci da kurma da an yi masa magana ana kai kai sai a ce kai kurma ne ba to kai ma ana wa'azi ana faɗakarwa baya maka tasiri kaga an tsoratar da mutane Allah mutum zuciyarsa ta zama ƙeƙashashiya busasshiya ya tashi ya koma ya ci gaba da aikata mummunan aikin da aka hana shi wannan akwai ban tsoro matuƙa ƙwarai daga ciki ka gaya musu ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan na muku bayanin abubuwa na shirya da faɗakarwa na muku faɗakarwa dai da alƙur'ani unzirkum bil wahyi alkur'ani yana muku bayani cewa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha lallai alkiyama mai zuwa ne ba makawa kar ku yi gaggawan cewa a kawo azaba azaba tana nan tafi musa tarauna fiha ma tarauna min ahwalin wa azab za ku ga abin da za ku gani na azaba amma wala yasma'u sumud du'a idan ma yunzarun wannan tuzartarwa ne kamar gatsi ake gaya masa magana yau dama ina kurma zai ji magana an mai da su kuran ne kurma bai zai ji kiran wanda ya kira shi ba kamar yadda su ma ba sa jin kiran da zai musu amfani ba wai kuraman ba ne in ka musu magana duniya za su ji ka yanzu akwai cikin mutanen ka in harka ta duniya ne zai zo zauna amma ana farawa zai ce zan ɗan ƙarasa gida wallahi baya yin wa'azi in za ku kunna kida a rediyo zai ce a nan ƙara mana da Allah mu ɗebi sautin nan kaɗan amma in wa'azi ne sai shi mana da Allah ɗan kashe mana gama magana tukunna baya iya jin wa'azi Allah ya sama sun mu du'a kwata-kwata kafirai la yaltafituna ila al-inzar ba sa waiwaitan wa'azi wannan likamali jahilihi saboda cikar jahilcinsu da kuma tsabar inat fandara da shafiyar basirarsu sannan Allah ya ci gaba da bayani na halinsu yayin da wani abu na azaba ya sauka gare su wala in masattum nafhatun min azabi rabbika la yaquluna ya waylana inna kunna zalimin idan waɗannan mushrikai wani abu kaɗan na azaba daga ubangijinka nafhatun mana wata azaba kaɗan ta same su kalilun min al'azabi in ya same su za ka ji suna cewa ya kai tamu ala sabili tafajju'i wa tahassuri wa izharil khudu'a nuna cewa sun yi asara suna cikin wani yanayi ya wailana ya halakana shine ya wailana ya halakar mu ai lalle mun kasance inna kunna zalimi mun zamanto azzalime ne shi yasa wannan azaba ta same mu dan azaba kaɗan fa su ne fa jiya suke cewa a saukar musu da azabar nan amma ana dan saukar musu yar annoba gudawa kawai suka fara mutuwa sai su fara cewa ya kai ta mu lalle mun zama azzalimai shi yasa wannan azaba ta same mu ɗabi'a su ne inna kunna zalimin abinda ake nufi da wannan aya wato kafiri yana da saurin tasirantuwa da jin azaba baya son wahala da ya ga azaba sai ga ya nuna gajiyawarsa shiddatu ta'assuril kufari ko al-mushrikin bi akalli shay'in min al-azab azabar da bata kai ta kawo ba kuma da fa suke cewa in gaskiya kake yi a kawo mana azabar ana saukan musu da kaɗan sai kaga sun damu da alhala da aljaza suna kira bilwaili wa subur ya kai mu ya halakar mu kuma su rinka cewa su da kansu azzalumai ne wala in masattum ai lalle idan ya same su nafhatun wato tarafun ko qalilun min al'azabi inji Abdullahi dan Abbas nafhatun min al'azab qalilun min al'azab nafhatun ko kuma tarafun min al'azab ko kuma nasi wani kaso na azaba yanzu yanzu za ka ji suna cewa ya wailana inna kunna zalimin ya kaitanmu ya halakar mu lalle mun kasance azzalumai mun kira wa kanmu bala'i mun muka ce a kawo azaban nan kuma gashi ta zo ta zama mana musifa alhali wala yazlimu rabbuka ahada ubangiji baya zaluntar kowa inna allaha laysa bidhallamin lil abid allah ba mai zaluntar bayi bane inna allaha la yazlimu mithqala dharra wa in taku mithqala habatin min khardalin atayna biha ne ko kuma kafa bi rahmatihi atayna biha Allah baya zalunci ko da bayan komai ne tabaraka wa ta'ala to sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sake cewa wa nada'ul mawazin labarin kiyama kenan
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يا الله كربا من أسير الله كسامك da imani. sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya fara yi mana bayani na wani kaso na adalci da yake da shi kuma zai yi ranar tashin alkiyama ga bayansa Allah zai kafa sikelai na adalci mawazinan kisto liyomin kiyama wa naza'u almawazin Allah ya ce za mu sanya sikelai na adalci ta san sikeli ka san abin awo ka san za ka yi tafiya airport in ka zo da kaya ka san sai an auna ka to wallahi idan ka zo na tashin kiyama sai an auna ka ba ka shiga aljanna ko ka shiga wuta sai an auna ka kafin komai kafin a ce komai dama Allah zai sa mala'iku su jera sikelai iya ganin ka shine wa nada'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah Allah da kansa yace za mu sanya sikelai za mu sanya mizanai abun awo na adalci ba zalunci a kiyama liyaumin kiyama saboda ranar tsayuwa fala tuzlamu nafsun shay'a ba a zaluntar rai da komai wannan bayanun ne lil ilahi na adalcin ubangiji tabaraka wa ta'ala dan shi la yazlimu ahadan shay'an mimma lahu aw alayhi baya cuta bai san cuta ba ba a yin zalunci la qalil wala kasir wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wannan taswir ne da dikkatil hisab ana sauranta mana wato bin diddiki na hisabi da ubangiji zai rana tashi alkiyama wa adami mughadaratihi li shay'in min a'malin nas kuma Allah ba zai bar wani abu ba koya yake daga cikin ayyukan da mutane suke yi shi yasa yake cewa wa in kana misqala habatin min khardalin al khardal wato wata ƙwaya ce wacce take ta kai matuƙar ƙaranci fi ghayati sigari wa dikkati misqal in an ce misqalu shay ana nufin nauyin abu waznuhu ko da ƙwayar komayya ce wa in kana misqala habbatin min khardali ko da ƙwaya ta komayya ce wallahi sai mun zo da ita ina irin in rana ta ta hasko windo din nan kana duba ba za ka rika ganin wani abu kamar ƙura-ƙura ba in ka sa hannun za ka yi kama shi to shi ne hardar kubayyinatun la yazlimuna ko la yadlimuna nasa habbata khardalin kamar yadda wani mawaki yake faɗa to in idan har a ce mutum ya yi wani aiki daidai da ƙwayan wannan khardal ɗin ƙwaya ɗaya a ce na biya za mu zo wasu da aikinsa saboda tsabar a nuna wa Allah bai zai cuce ka ba duk karancin aikin da kai na neman lada za ka gaji Allah ce kaf wa kafa bina hasibin ai lalle mun isa masu hisabi da lissafi inna Allah la yaqwa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha tsabar ba zai cuce ka ba in kana da wani aiki da ka san irin wannan kwayar kowayya ne Allah zai zo maka shi zaka gani إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجر من لدنه أجرا عظيما كان cikin لقمان لقمان yake fada wa dan shi kai ya bunayya innaha in taku min wato in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah inna allaha latifun khabir duka waɗannan ayoyin suna nuna mana cewa aikam lalle duk abin da aka aikata ranar tashi a kiyama bi idinin layi tabaraka ta'ala Allah zai kawo babu makawa yan uwana idan kai zunubi za ka gan shi idan kai alheri za ka gan shi ka yi salatin annabi ka yi zikiri ka ba da sadaka ka shayar da wani ruwa ka taimaki wani yana cikin wahala ka gaya wani magana mai daɗi ka gaya wani magana ta alheri wallahi duk za ne idan kuma ka yi barna ko da idan ka ne ka kalli abin da Allah bai halatta maka ba hajiri ne kai in ka keɓanta in ka shiga ɗaki buɗe abin kallon ka kake komai halal ne ka kalla saboda ba a ganin ka in ka fito mana waje kuma salihi ne ko wayarka sai ka keɓance ka buɗe komai halal ne kana gani tunda wayar ka ce wa in taku misqala habbatin min khardalin ataina biha a wayoyin mu din ke gani akwai abubuwa na tsiya akwai wuraren da ake shiga na ta'adi tsiraici ba abin da ba a gani kana ganin ba wanda ya ganka ba a ganka a gidan sinima ba ga katuwar sinima a jihunka ba ka da talabishin ba ka da satellite a gidanka ga katuwar satellite a aljihunka wannan wayar ana ganin abin da ba a iya gani ma a satellite kana shiga ka yi kana ganin ba a ganin ka wallahi sai Allah ya zo maka da shi kuma sai ka tashi da kanka ka yi bayani na yi kaza na yi kaza ka yi da yawa ko kai kaɗan kiɗa kana musulmi kana jin kiɗa kullum kunnen ka kiɗa waka kiɗa waka kuma Allah baya son kiɗa Allah baya son waka amma shi yana son kiɗa yana son waka don haka ya sa maka sha'awar kiɗa da waka a wayarka suna nan kala-kala har zuwa kake a loda maka kiɗa da waka don ka samu nishadi wanki kake kana jin kiɗa kana waka idan abun hawa ka hau ka kunna mutane kiɗa da waka kai ka ji ka yi zunubi ka sanya wasu ka ɗebi zunubinsu kuma duka Allah yana kallo ka idan ƙur'ani kuma kake ji Allah yana kallon ina jiye muka tsoro ya dan uwana wannan abar da take hannunka ta zama sababin shigar ka wuta ina jiye muka tsoro ya kai dan uwana wannan rediyon da kake da shi a gidanka ya zama sababin tafiyar ka wuta ina jiye muka tsoro ya kai dan uwana wannan gangami mai talabishin da ka sa a gidanka ya zama shine sababin shigar ka wuta dole ne musulunci ka kiyaye do's and don'ts na ubangiji a aikata ko a bari shine al-islam din shine tsoron Allah kai kai kar kai kar kai ba zai taɓa yiwuwa ka yi rayuwa ta ibahiyya ba komai halal ka kalli matan da ka ga dama ka saurari abin da ka ga dama ka taka kabar ka je inda ka ga dama ainihin islam ina musulunci babu su al-muslim shine wanda yake wato yana karban dukkan total control ɗinsa daga ubangiji da ya halice shi yake control ɗinsa yana jiran abinda Allah ya ce ya yadda a yi ya yi abinda Allah baya so ko shi yana so sai haƙura bari in gaya muku wani abu guda kun ga kida kowa ya san kida da daɗi haka Allah ya kaddara shedan ya zayyana kida in dai za a buga to za ka ji daɗi ba wani wanda zai ce ba daɗi akwai daɗi sai dai tsoron Allah su yi sa masa yi ji ba daɗin amma akwai daɗin kiɗa haka waƙa in an kunna ta Allah kare tana da zaƙi tana da daɗi amma me tsoron Allah zai hana ka saurara saboda Allah baya so mushawara'u yattabi'uhumul gharun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun وما علمناه الشعر وما ينبغي له Allah ce ba mu koya wa annabi waka ba kuma waka ba ta dace da shi ba kai kuma yau sana'a kama gaba ɗaya loda wa mutane waka ma kawai gaba ɗaya na yi magana kai ba shi ne ka ce abinci abinci abinci muna neman abinci to akwai ranar kafa mizani shi mizani suke ne ai duk abin da aka kawo za ka auna da ko ba ka bane jakar ka ce ka zuba kayan sakawanka karagonka a ciki da kuli-kuli da garin karago da wace ne da karafuna da kasa ko mai kasa dai nauyinsa zai bayyana to haka aikinka in ka zo Allah ya ce za a kafa mai zane za a zo a irga aiki to addidul amalin mauzuna za a irga ayyukan da aka auna imamul qurtubi a tafsirin sai ce al mawazinu جمع ميزان yace kun mukallaf duk wani bawa da Allah ya dora masa takalifi yana da mizani tuzan bihi amalahu kowa yana da skelin sa za a auna mai skeli iya yawan ku iya yawan skelan ku a nan duniya ma ba haka bane kowa ba shi kadai za a auna mai kayan shi ba to haka kai ma za ka je da tarin uban kayan da ka ɗauko a kiyama da sikelinka ya ce fatu da ulhassanatu fi kiffa wasayi'atu fi kiffa za a sanya kyawawan ayyukanka a tafi guda sannan kuma munana ma a tafi guda sikelin lahira haka yake kamar hannayen nan ne guda biyu da wannan da wannan za a ɗora a gani wanne ne zai yi sama wanne ne zai yi ƙasa ya ce kuma zai iya yiwa akwai kuma mizani ko wasu mizanai din sikelai wanda ake auna wasu nau'i na ayyuka amma Allah ya yi bayani wannan sikelan suna da adalci Allah ya yi bayani a kan mizani ya ce faman saƙulat mawazinuhu fahuwa fi aishatin radiya wanda mizaninsa ya yi nauyi to yana cikin rayuwa yardaddiya wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wanda mizaninsa ya zama ba nauyi shine khaffat ya je empty ba yi da aikin alheri da za a dora ya nauyaya mizani shi sikelin lahira ya nauyaya shi ne rinjayen wanda aka je kuma sikelinsa ba nauyi shi ne khaffat mawazinuhu to wannan in ji Allah ya ce uwarsa ita ce hawiya ka duba uslubin da Allah ya magana a kai fa ummuhu hawiya uwa uwa uwa ita ce hawiya mamansa a wannan kiyama ita ce wata wuta mai suna hawiya wa ma adraka ma hiya kuka san wacce ce ka san me hawiya wata wuta ce narun hamiya ولا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين idan mun lura da waɗannan ayoyi suna yi mana bayani cewa akwai wani abin da zai faru ranar tashin alkiyama wanda ana son ni da kai mu kimtsa mu shirya don tinkaran wannan lokaci da wannan rana yan wana musulmi ni dai lamarin alkiyama yana ba ni tsoro kwarai da gaske nakan ji mutuwar jiki kwarai da gaske nakan zargi kaina da yawa ina gaya muku magana nan a baki na amma ni na san ciwon da nake ji wallahi a cikin zuciyata akan harkar kiyawa ne kuma babban abin da ya fi gigita ne ya firgita ne yayin da na cino wane ya mutu ba zai dawo ba wane ya mutu ba zai dawo ba wane ya mutu ba zai dawo ba kuma na tuno cewa na yi ta faɗan kiyama kiyama kiyama kiyama wai ya aiki ya wannan take yana bani tsoro kwarai da gaske ban sani ba ba mu sani ba abinda ma muke Allah ya karba ko ba ya karba yana bani tsoro kwarai da gaske in na ga irin yanayin rayuwar nan da muke ciki wanda kaɗan ne za su taimake ka akan aikin alheri da yawa su za su zuga ka ka aikata sharri sannan kuma ga aikin barnan fasadi ya yi yawa zamani ya kawo abubuwa na sabon Allah sun yi yawa sai kai tunani shin wani istighfari kake da shi da zai kubutar da kai daga wannan bala'i an ce sai an tambaye mu akan abin da idan mu ya gani ido akwai hisabi a kansa idan da za a barka akan hisabin ido kawai banda na baki banda na hannu banda na kunne banda na hanci banda na kaza banda na kaza ai mutum ya shiga uku wallahi wannan idan fa duk abin da ya gani sai fa an yi bayanin an tace abinda Allah iya yadda ka gani yana gefe abinda Allah bai yadda ka gani ba duk sai an tambaye ka me yasa ka ga wannan abu waye yau a cikinmu yake sa wa idansa linzami kaga kaza karka ga kaza an jarrabe mu da abubuwan halakarwa mun ga wayoyin nan Allah ya sauka tallama kawai ta ishe ka kana bude wayar ka kawai sai ga an turo maka tallan wata karuwa ga mamanta a waje a fili ga gashinta a fili dole ka kalla kuma Allah baya so ka gani matukar za ka ji rediyo ka ji labarin mai ƙasar ka take ciki kai karatu kana ji ana cikin tsakiyar karatu za a iya datsewa a saka maka kiɗa a ciki dole sai ka saurari barba kuma an ce sai an tambaye ka abin da kunnen ka ya ce karatu kake yi za a baka littafin da akwai tsiraici a ciki sai ka karanta sai ka duba kai da mace aka ce idan ka fito ka ganta kawai ka kawai da kai karka kalle ta a ido kawai ina za mu kai labari banda abin da hannunka ya taba banda kulle-kulle da sharri na zuciya da hasada da bakin ciki da kullata da gaba da kiyayya da muke wa junanmu yau ɗan uwanka mai sallah shi yake neman ya karya ka ɗan uwanka sai ya kasa yin bacci in ka ci gaba ɗan uwanka shi ne zai toshe maka hanyar alheri in za ta zo sai ya toshe da ka samu wanda shi rasa kai ka rasa ta ɓare wani can abokin gaba ya samu yau sai ka kasa gane waye masoyinka na gaskiya makiyinka zai iya zuwa ya zauna da kai ta maka dariya shekaru aru-aru amma baya son ka kuma idan ka ga ana yi da kai kana raye ne bayan ka mutu wazancen ka ya ƙare wallahi mantawa da kai za su ina tabbatar maka idan ka yi wasa wallahi ɗan ka sai ya manta ya taɓa yin wani uba ya shiga harkar duniya da kabarinka a garinsu sai ya shekara guda bai kai maka ziyara ya maka addu'a ba ɗanka da ka haifa matarka kana mutuwa wata hudu da kwana goma tana yi za ta fara wanka tana fita waje ko wani zai ganta ya aure ta ta je ta shimfiɗa sabuwar rayuwa a mata jere a ɗakinta a kai ta a mata buɗa ana mata buɗa ta yi sabon miji kai kuma kana kabari kana kwance wannan matar taka da kake gani wani ya tara matar sai ce dukkan kuma da yawa ce ce za ta yi man alfarmar da in na mutu ba za ta yi aure ba duk san da kuke ba duk feke-feken da ake waye waye ba hana ku ne ba don amma dai na sani cewa rayuwar da muke yi da ko yau rayuwa ce ta duniya kawai ana binne ni a kabari za ku je ku sake sabon aure ku nemi ku ji daɗi ni kuma ina kwanci mata nawa ne take cewa ba zan ta yi mijin ta kara bayan ta mutu ba za su sake yin aure ba nawa ce babanka abokinka makocinka duk wanda ka sani kuna harka da shi iyakaci a duniya ce kana raye kana mutuwa da an je an binne ka masoyinka zai ji zafi mai bakin ciki ya zubar da hawaye ya maka addu'a wata ɗaya wata biyu da ya fara mantawa da kai zancen ka ya kare ya shiga wata haraka kai kuma kana can kana tinkaran abin da ake cewa yanzu ka kula da shi kana wasa da shi ka bari ka mutu ba tare da kai wa kanka tanadi ba ka yawaita sallah ka yawaita zikiri ka yawaita tuba ka yawaita zuwa wajen alheri ka yawaita cin halal ka yawaita cin haram ka so wa yan uwanka alheri kada ka rinka yawa yan uwanka bakin ciki wani dan uwa yake gaya mu yace ya je aiki ya samu aiki a Abuja wuri mai dan maiko ya ce malam na yi kukan zuci na yi bakin ciki ya ce in na zagaya manya-manyan ma'aikatun na abuja zukatan ƙasa wallahi majoratin ma'aikatan malam ba mu bane munan muna nan muna jirgin ana su kuma suna can suna cin arziki su abinda suke idan aka ba mutum minista ma'aikatan nan tasa to an ba shi wuka da nama ne duk wani employment da za a yi to 'yan jihar su yake nemowa da 'yan gefen jihar su da 'yan addininsu Allah da ke gaya mu ku je ku tambaya ku an aka ba shi darakta na wata ma'aikata to 'yan uwansu yake jawowa yake kafa mutane idan zai saci kuɗi to baya satan kuɗin ya ci shi kaɗai in ya sata to zai kirawo na kusa da shi ya babba su su dan cicci yayin da aka zo aka kama shi za a ci mutuncinsa to tare za a ci mutuncin su tare ko kuma za su tsaya su kare mai mutunci don sun san su ma sun ci mu kuma abin da yake damun mutanenmu cinye duwu cinye duwu in ya samu damar shi dai ba zai dauke ku aiki ba saboda ganin sa ma wahala ne kana tare da mutum yana samun wani matsayi ka gan shi ma bala'i daman magana ya ɗauki wayarka ba ta taso ba to ka gaya min yaya za ka yi ka kai masa kukan larura ka yi taimaka ko ya taimaka al'ummarsa ya yadda ya sanya kansa shamaki ba a ganinsa sai wanda sa ko pa ɗinsa ya yadda ya gan shi ya ce wane kai ne za ka ce wane ya zo in gan shi ko ka ba shi dama in gan shi shi kuma wannan wani shi ma ya samu hanyar arziki sai wanda ya ga dama da haka in wanda zai zo ya sa kai alheri ne sai a hana shi ruwanka to su in sun samu dama suna taimakon yan uwansu a soja a yan sanda wallahi malam kullun doki muke mun fi su yawa nesa ba kusa ba a ƙasa amma wallahi duk aiki idan aka zo kunnen doki kuma sun fi mu da yawa wallahi yanzu soja duk lokacin da aka ɗauki soja a najeriya ka je ka ga sojoji mata da ake ɗauka galibin su ba musulmi ba ne so dole ne ma kawai inda za a yi kurtu na soja to kafare sun fi yawa akan musulmi ana wannan shekara ɗaya shekara biyu shekara uku nan da shekara ashirin wallahi sai sun nannin kawo banda wadda mu namu za su je su nema a zabtare su mazan ku yi kunnen doki kuma su kuma slot ɗin matan ko matan ku ba sa zuwa ba sa da wahala ka gama ce musulma yan sanda ko gama ce musulma soja ko gama ce immigration ko gajin mace custom ko gama ce kaza su tun da halar ne a wajen su za su iya yi su suna da wannan slot din to kaga da wannan dole ne su multiplying naku sun fi ku yawa to kuma ku ku rike addinin naku kuma ba ku rike ba za a zo wani lokacin da wallahi sai kun zama kuna gefe ciwon ya yi yawa ba abin da musulmi ya kamata ya a rayuwarsa irin shi ne ya bi Allah ya huta Allah ka samu cika da imani insha Allah za mu tashi aya ta 48 daga da ace na Musa wa Harun al-Furqana wa dhiya'an wa dhikran lil muttaqin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله